الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan rana ta laraba sha uku ga watan jima'a da al'akhirah hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan ɗaya shekara 2021 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na uku kenan a wannan littafi mai albarka mai suna taqribud daruri min ulumuddini wanda shaikhu abdullahi gwanda ya rubuta Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a tusatin da ya gabata mun tsaya a shafi na uku ko a da yake karatu da da ake wa iyaye mata saboda haka ba sai an tsawaita bayanai sosai ba za a dai yi bayani iya gwargwadon yadda za a fahimci abin da wato malam yake nufi to za mu tashi alkisimu sani an gan shi kashi na biyu dama malam ya gaya mana cewa ya kasa littafin kashi uku kashin farko zai yi magana akan tauhidi wanda an gama bayani akan sa cikin darussan da suka gabata kashi na biyu zai yi magana akan abin da ya shafi al'islam musulunci a kashi na uku zai yi magana akan abin da ya shafi wato kyautatawa to wannan kashi na biyu shi za mu yi bayani a kansa wanda wannan kashi na biyu yana da matukar mahimmanci domin ciki za a yi bayani akan alwala salki wanka sallah azumi zakka aikin haji duka waɗannan abubuwa za a yi bayani a kansu to malam sai a saurara saurara mala ya ce al'islam ma'anar wannan kalma ta al'islam ko yaushe ana cewa musulunci musulunci da hausa to da larabci sai a ce al'islam to idan an ce al'islam me ake nufi da wannan kalma ku harage surutu da Allah da Allah ku ba surutu idan an ce al'islam to shi ne mala ya ce wahuwa abinda ake nufi da al'islam ba wai musulunci kawai ba a'a abin da ake nufi da shi a shari'a an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu abu na farko an tashhada an la ilaha illallah ka shaida cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah babu wani da ya cancanta a bauta masa ko mala'ika ko annabi ko mutum ko aljani illallahu sai Allah wa anna muhammadan kuma ka shaida cewa lallai annabi muhammad abduhu bawa ne na Allah shi ba Allah ba ne shi ma bawa ne bauta yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kuma jakada ne manzo ne na Allah maɗaukakin sarki watu ƙima ba watu ƙimo ba ne watu ƙima salata kuma ka tsayar da sallah mimun ɗin nan fataha gare ta wannan rufu a kuskure ce wato ƙimar salata ka tsayar da sallah tsayar da sallah shine yin ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar idan ki yi sallah yadda manzon Allah ya koyar to ke tsayar da sallah amma ko da kullum kina yin sallah sai dai ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi sallah ba to ba ki tsayar da sallah ba wato tiyar zakata kuma ka bayar da zakka idan Allah ya hore wata suma ramadana ka yi azumin watan ramadan wata hujja baitallahi ka yi aikin haji wato ka ziyarci ɗakin Allah da niyyar bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala inistata'ata idan ka samu ikon zuwa akwai guzuri akwai lahiya akwai aminci to wannan shi ake kira musulunci sau da haka duk wadda an musulma ya zan wajibi ta yi ta san waɗanga abubuwa kuma ta yi aiki da su kuma su ake kira da arkanul islam guda biyar rukuni na farko ya gaya muna shaidawa ba abin bauta da cancanta sai Allah shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne ma'anar shaidawa ba abin bauta da cancanta sai Allah shine karki bautawa kowa in ba Allah ba duk abin da yake ibada ne to karki yi shiga wani Allah sannan ma'anar shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne shi ne karke ɗauka cewa shi mahalicci ne ko shi abin bauta ne a shi karan kansa bauta yake yi wa Allah sannan zamansa manzo ba a karɓa addini ga kowa sai ga manzon Allah ba mai haƙƙin ya wajabta ko ya halatta ko ya haramta sai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ma aiko shi Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan shi ne ma'anar wa rasulu sau da haka duk wanda ya zo miki da wani abu sai ki ce to ina abin da annabi ya yi game da wannan abun domin shi aka aiko da addini to wannan a takaice sannan na biyu shi ne tsayar da sallah tsayar da sallah din nan kamar yadda za mu ji cikin littafin malam zai yi mana bayani a kan yadda ake buƙatar matsayake na mace musulma idan ki tsaye za ki yin sallah wato ki idan ki haɗa waɗannan abubuwa to ya tabbata cewa ke ke tsayar da sallah kama tun daga yinta cikin lokaci amma tun daga tsalki niyya da khushu'i da ruku'i mai kyau da tsayuwa da sujuda da makamantansu sannan azumi shi sanannen abu ne azumin ramadan da ake yi duk shekara wanda insha Allahu ta'ala kame azumin ya zo ba mamaki kila mun kai gababin azumi don a karanta abubuwa sosai sai zakka ita ma dai zakka babin tana zuwa wa ma'ana la ilaha illallah la ma'abuda bi haqqin illallah to abinda an ma'anar cewa ashhadu ashhadu an la ilaha illallah ma'anarsa la ma'abuda bi haqqin la ma'abuda bi haqqin babu wani abin bauta da cancanta ko da gaskiya ko da haƙƙi illallahu sai Allah yanayin ma ke ga an bauta ma wasu to an bauta musu ne ba bisa haƙƙi ba ba bisa cancanta ba ba wanda ya cancanta a bauta mai sai Allah wa ma'ana iqamati salati abinda an ma'anar tsayar da sallah ada'uha fi waqtiha bayar da sallan nan cikin lokacinta kina yi ki sallah lokaci bai ba baki tsayar da sallah ba in ki sallah lokacinta ya wuce baki tsayar da sallah ba yin sallah cikin lokacinta ma shurutiha tare da cika sharuɗanta da za a ambata sallah na da sharuɗa ko daga cikinsu min satri la'aura akwai rufe al'aura akwai rufe al'aura nan wurin na ana surutu nan wurin ku wurin wurin filadin nan kuna surutu ku saboda haka ko ku bari ko kuma a daina karatu saboda haka daga cikin sharuɗan sallah mala ya ce min satri al'aura akwai rufe al'aura ko to cikin karatu in mun kai malam zai gaya mana matsayarki na musulma in zaki yi sallah me ake bukata gare ki a babin sutura shin suturar da kike sawa idan za ki sallah haka shari'a ta ce ko ko akwai wani abu to malam ya kulla babi sukutum nami na suturar musamman mace da namiji duk za mu ji insha Allah ta'ala wa taharati daga cikin sharuɗan sallah akwai tsalki duk wadda ke sallah ba tsalki to ba ta tsayar da sallah ba walisti bira'i min albauli da tsalkaka daga fitsari kun san cikin najasa mafi wahala akwai mi akwai kula da tsalkake fitsari da dama wannan babin ana samun matsala ɓangaren maza da mata to saboda haka duka in mun je za a yi bayani insha Allahu daki-daki wa izalatin najasati da gusar da najasa kenan ba a yadda in za ki salla da najasa a jikinki ba minal badani ga jiki wa saubi da sutura wal makani da wurin da ake sallah wal wudu'i da alwala duk yana cikin sharuɗan sallah wal gusli da wanka min al janabati wankan janaba wal haidi da wankan jinin al'ada idan ya ɗauke jinin haida wannifas da wankan jinin haihuwa idan jinin ya ɗauki kinan mace mai jinin al'ada ba ta sallah kuma koda ya ɗauke in ba ta yi wanka ba ba ta mi ba za ta yi sallah ba sai ta yi wanka haka shi ma jinin haihuwa idan mace ta haihu jini bai ɗauke ba ba ta sallah ko ya ɗauke sai ta yi wanka sannan ta yi sallah duk wanda yana cikin sharuɗan sallah matsayi ke na mace musulma ki sani wala ya sihul jami'u illa bil ma'i wala ya sihul jami'u dukkanin wayannan abubuwan da aka ambata tun daga tsalkaka daga fitsari ko kubuta daga tsalki kawar da najasa ga jiki ko sutura ko bagire alwala wankan janaba wankan ɗaukewar jinin al'ada ko jinin haihuwa to dukkaninsu ba su inganta gaba ɗayansu illa bil ma'i sai da ruwa ruwan da allazi lam yatarrayyar launuhu ruwan da launi ne bai canza ba kalar ruwan bai canza ba don ruwa na da kala ko to idan za ki alwala ko wanka ko wanke najasa to ki tabbatar da cewa mi ruwan nan kalar su bata canza ba au ta'amuhu na biyu haka ɗanɗanon testin ɗin bai canza ba au rihuhu ko ƙamshin ruwan saboda haka sharaɗin ruwan da ake ibada da su sai sun cika sharuɗa uku na farko kalar ruwan bai canza ba ba za a kalle su a ce sun koma jawur ba ko sun koma baƙaƙi don menene kalar ruwa ruwa farare ne ko to idan kalan nan ta ruwa ta canza daga fari ta koma wani abu in dai ba ruwan nan kwanci suke a wurin nan ba kamar rijiya ce an tona da aka tono ruwa to sai ya zan akwai laka wurin to kunga saboda makwabtaka da lakat ruwa za su yi mi to ko kuma kamar irin harama haka idan an tona rijiya za ki ga ruwan sun yi baki ko kuma sun yi jajaja to wannan babu komai saboda ba a iya raba ruwan da inda suke kwanci amma in ba ire-iren wannan ba to duk wanda suka canza daga launin fari suka koma wani launi ba a ibada da su ko da suna da tsarki ba za a ibada da su ba haka idan ruwa tastin ɗinsu ɗanɗano da ke sha ruwa inda abin nan ɗinsa ya canza kina ganewa ko kila ke ji gishiri-gishiri gare su ko zaƙi ko yami ko barci ko ɗaci to wannan ba za ki alwala da su ba allahumma sai dai in ruwan rijiya ne da aka tona saboda makwabtakarsu da wurin yasa laka ta canza su to wannan an yi uzuri kamar yadda in mun shiga cikin karatu malam zai yi bayani malam zai yi zai yi bayani amma duk ruwan da canjinsu ba makwabtakarsu da inda suke zaune ba kuma ba a iya raba su da wannan wurin to idan ɗanɗaninsu ya canza ba a alwala da su ba a wanka da su ba a wanki na jasa da su haka nan warinsu in ki zo za ki yi alwala sai ki ji ruwa na wari saboda wani abu da ya shiga ciki kila kwari sun shiga sun mutu ciki ko so tari zaki ga yanki aji ruwa ga randa wani lokaci ko da zaki bude da safe sai ki ji ruwa na mi to wayannan ruwa a tushe su ba alwala da su saboda wannan warin hmm? wari ba kamshi ba ko mu san wari ba kuma ai ruwa na da na da kamshi ko to da zaran ji kanshin ruwan nan ya canza tukunya ai ba ta da alaka tun da ba rijiya ta ba eh in kissa ruwa ga kwano ruwa ya canza sai ki tussuwa ya riga ya lalace in kissa ruwa ga randa suka canza sai ki tussuwa amma in rijiya ta ki tona cikin gidanki an gane sai ya zan kina ɗauka hankalinmu ko ki yi waje can ki kula da yarin yake in ya zan rijiya ta ke tona sai ya zan lakar ƙasat ko karmatako ko duci da ruwan suka haɗu da shi yassa warinsu ya canza wannan bai cutarwa amma ki sa garanda ko tulu ko kwano ko botiki ko bahu ko ƙwarya sai zan daɗewar ruwan yassa warinsu ya canza yanzu ba warin ruwa suka yi ba to wayannan ruwa ba a ibada da su sai dai ki tasuwa in kina iya sha ko ki wanki ki da abinki amma ba a alwala ba a wankan janaba da sauransu kun bambance ko amma in rijiya ce ko bohol kun san ruwan bohol za ka je wani lokaci sun to wannan bai cutarwa don ba a iya raba ruwan da mi yawwa amma kina iya raba ruwa da randa kina iya raba ruwa da botiki ko wani abu da sauransu e in dai waɗanga abubuwa guda uku ba su canza ba ɗaya bai canza daga cikinsu ba kauri ɗaya na sun kai babu komi ba a in kala ya canza ba alwala da su in dai kalansu ya canza kila sun koma yalo-yalo ko girin-girin to ba a ibada da su sai dai a tussuwa sai in na rijiya ne ko na bohol su an yi rangwami to su galibin su haka ruwansu suke babu komi eh ai su muke magana da ruwan gulbi da na rijiya da na marmaro da ruwan sama wayanga su yadda an ka ɗebo su haka za ka yi amfani da su sai wa'in abin da ya canza su wani abu na wanda ya shigo cikinsu daga baya ba wai haka suke ba wannan duk ishara malan kai ba a kai ga wanga karatu ba duk yana nan tahi eh saboda haka kwatar da hankali insha Allah ya dai miki takaitaccen bayani kan cewa sallah tsayar da sallah shine mi yin ta cikin lokaci ko tare da cikar sharuɗanta to duk wadda ta yi sallah da wayanga abubuwa guda biyu ita za a ce ta tsayar da sallah ta tsayar da sallah to saboda haka sai a kula da wannan kuma galibi ruwa in sun ka daɗe aje daɗewan ma na canza su ko? ko bai canza su to malamai sun ce in dai ba wani abu ya shiga ba babu komi eh in dai ba wani abu ya shiga ba in dai canjin su na daɗewa ɗaina kun gane ku fahimta in sai in kawo ba kwa son karatun to ina bayani kuma kuna surutu a idan ya zan daɗewarsu ba wani abu na ya shiga ba kawai daɗewa ne wannan babu babu komai alaikum assalam irimi eh hmm in a in babu babu komi ai shi muke bayani da ruwan rijiya da na gulbi da na marmaro waɗanga duk yadda ka same su haka za ka yi ibada da abin babu ruwanka ai yanzu misali a wayan da a can ƙarshen gari gangaren gulbi za ki gai ruwansu ba farare na ko? sannan za ki ga ruwansu kauri gare su saboda makwabtakarsu da gulbi shi yasa ko rijiya an ka tona za ki ga haka ruwansu suke ko ba haka ba ne to su wayannan ruwa ba komai babu matsala na ana magana misali ruwan da su dama ba haka suke ba kila ruwan sama ne ko kuma a rijiyar ki lahiya lautaki ki ɗebo ruwa za ki yi arwallah sai wani dalili ya sa ruwan suka canza saboda wani abu da ya shiga to wannan shi ake magana a kansa amma inda za a toni ruwa ko ruwa za su ɓuɓɓugo cikin ƙasa sai su canza saboda makwabtakarsu da inda suke kwance babu komai ai su wasu garuruwa da nan da muka ba da misali ƙarshen gari a yanayin ƙasar wurin ita ta ke canza ruwan asalin ruwan ba haka Allah ya halice su ba a yanayin ƙasar to kuma yanzu duk yadda aka so a raba ruwan ba su rabuwa in ke je wani gari za ga wasu gulbinsu ba haka yake ba ruwansu farare ne ƙal ke je irin Legas da sauransu za ga su kuma ruwansu farare ne saɓanin munan namu za ki ga ruwan namu duka abin nan sannan haka rijiyoyi ma wata unguwa sai ki ga ruwan rijiyoyin launinsu ya canza saboda ƙasat akwai karmata kucan ƙasa ko wani abu ko laka amma yanki je wata unguwa kuma su kuma nasu ruwa ne daban suke lahiya an fahimta yawwa to saboda haka ana la'akari ne da asalin da inda ruwa suke asali inda ruwa suke in canjin ya sa saboda inda suke kwanci ne wannan shari'a ta yi uzuri babu komai alaikum assalam Mm. Mm. Mm. Tussuwa ake yi, tunda ita tukunya galibi tana sabuwa ana sassa mata abubuwa, akwai ƙarni gare ta na ƙuna kin gani sannan ga wari na sabonci tunda sai an gasa ta da wuta ko ko ba haka nan nawa to wayannan abubuwa in kissa ruwa sai ya zan sun canza eh amma akwai malaman da ke ganin ba komai akwai malaman da ke ganin ba komai ɗazu? ok masu tsalki ne a yi shi abinda ban gane ba shi warin tukunyan dan ban gane abinda kuke nihi ba hayan warin laka ɗaya na suka yi a wannan ba koma launi bai canza ba ɗanɗano bai canza ba a ba wannan ba komai na sabuntaka ko tunda in ta tsuha tana bari a wannan ba komai babu komi wannan wannan bai cutarwa insha Allah to sai ce tambaya kame a shiga alwala eh dabba ta ta fada ciki to abinda malamai suka ce sai a yashe rijiyar in an ka yashe ta shi ke ta tsalkaka inda ya sun canza to sai an yashe ta to sai a yashe ta ana yaso ko alaikun salam barin mi? rijiya da suka hada ciki ko to ya za in ba su shiga ciki ba ya za a yi su yi warin bulbulu babu komi inda bai shiga ciki ba inda bai shiga cikin ruwan ba ba ba mutuwa ya ciki ba babu komi dama ko kwaro ya shiga ciki sai in ya mutu in dai bai mutu ba shiga ya hita babu komi bai mutu ba babu komai ruwa na lahiya sai ya amfani da su galibi dai eh ware kusa galibi su ruwa a waɗanda malamai sun kai magana a kansu galiban waɗanda wani abu ya shige su baƙo to su malamai sun kai ittifaki kan cewa ruwan sun lalace an fahimci wannan ko amma magana da ni muku ɗazu ni ce idan ki aji ruwa daɗewar ruwan tassa ruwan gaba ɗaya suka canza kila suka kama wari kun wani lokaci ruwa na wani kamar yanki aji ruwa sun kai wata guda ba a taba su ba ko da zaki buɗa sai ki ji wari ba su ma shayi ba to su yi royan nan su nike magana ba addini da su kun fahimta ba a arwalla da su ba a wanka da su amma don dan warin sabonci haka na tukunya ko baho ko botiki ko wasaki wannan ba komai eh babu komai eh to wasu malamai sun ce ai makaruhi na ma ai arwalla da ruwan zai ruwan da an gada ya akwai uzuri to shi ke da sai dai ya akwai uzuri ba haramta an yi so a yi arwallah da ruwa yadda suke ba sai an gasa ba wa alaikum salam lokutan sallah eh au babu komi in dai su wa'yancan lokacin da sun kai kira lokaci ya shiga eh ba sai ka dogara ga masallacin da a eh dama muhimmi shigar lokaci wanda dai ku yi haƙuri in mun shiga babin lokuta za mu yi bayanin lokacin kowace sallah azahar la'asar magariba isha'i asuba da ya tabbata ke da kanki kina iya gano lokaci yayi ko bai yi ba in dai ba irin subahin ba subahin da yadda matsala amma dai duk sauran ko kina cikin gida da lokaci yayi zaki iya ganowa cikin bayanan da za a yi to da ke ga lokacin nan yayi ko an yi kira ko ba a yi ba take sallaki ba ba sai ke tsaya wai an yi kira ba eh sai Allah ya kyauta to yanzu dai sai ku bari mu ga in mun kai lokaci eh karatu shi zai nuna mana au bit tayammumi in kuma ba a samu ruwa ba sai a yi taimama ita ma tana da babi ya ake taimama menene dalilin da ke sa a yi taimama za mu karanta za mu karanta wannan eh faslun mala ya ce wannan sabon fasli ne fil wudu'i zai karantar da mu abinda ake kira alwudu alwala sai a mai da hankali to da haka yanzu malam zai mana bayanin alwala aikace sai ki tsaya ki je haka kike yi in yi haka kike yi kin yi sa'a in kuma ba haka kike yi ba to sai ki dawo yadda shari'a ta ce ki alwala ki wa man arada an yatawadda duk wanda yake nufin yayi alwala to abu na farko da ake nema gare shi namiji ko mace falyajilis sai ya zauna kinan ba alwala tsaye eh falyajilis karatu ne za mu yi abinda kun ka ja ambata shi ke don abinda ba ke ja ambata ba babu shi falyajilis to sai ya zauna kake yi alwala tsaye wannan haka an kafi da su fi mahallin ƙwahirin kuma zaman na a yi shi a bagire a wurin zama wanda yake mai tsalki kenan ba alwala wurin da adda najasa wuri in yana da najasa ba alwala wurin ne ana fitsari wurin ko kashi to kake alwala wurin nan ko kuma akwai kazanta wurin dai ba tsahir bane ba tsarkakakke bane so da haka hatta toilet sai malamai suka yi magana biyu yawwa idan toilet din nan ba tsaftatacce bane to kake ba tsahirun bane kake a rolla ciki in ya zan an yi fitsari bai wucewa nan yake kwanci hauri ya kama wari musamman irin toilet na marasa ƙarfi ko ƙauye ta irin wayannan toilet ba a rolla cikinsu amma irin wangana mu na zamani da an yi komi wucewa haka kuma a wanke a sa turare a sa komi wannan babu komai har sallah ana iya yi ciki saboda in an yi fitsari ba na yaka tsayi ba yanzu ba wurin an mai najasa ba can inda fitsarin kai ba ga sakawai yake wucewa ba babu komi ko ba akwai irin wayannan toilet ba na zamani to su ba su da matsala abu na biyu bayan an zauna kuma wuri mai mi ya ja'alul ina'a an yamini kwanon arwalla ko kware arwalla sai ya aza ta gehen hannun dama wannan ko kila a ce wannan shine kwano to sai ki aje ta haka dama kenan ko to bayan ya aza ta gefen dama ko ta aza ta gefen dama in kana maftuhan amma kwanon nan in buɗaɗɗe ne kamar wannan kamar wannan plate din kun ga bude yake to sai na zuba ruwan nan a ciki kun ga bude yake to abinda ake so in aje shi dama saboda ya fi sauƙin ɗebo ruwa ina wanke gabbai da su in kuma rufaffe ne to sai ki aje inda ya yi miki sauki akwai wata da dama take aiki to tana aje abinta dama akwai wata bahauniya ce ko ana samun su zaki ga komi da daka da komi da bugu da hagu take yi kenan hannun hagu ya fi karfi to in rufaffe ne kamar buta haka kun ga buta rufe take to wannan sai ki aje inda ya yi miki sauki amma in buɗaɗɗe ne to an fada sun ki aza dama wannan shine abu na biyu sannan na uku wa ya ƙulu bismillahi na uku sai ka ce bismillahi bayan ke zauna wuri mai tsalki ke aje kwanon arwalla to abu na uku da za ki shine sai ka ce bismillahi kuma ba a ƙara arrahamanin rahim bismillahi kawai za ki ce to haka an ka rubuta ko ke ga arrahamanin rahim to in ke sake bid'a sai ki ce bismillah ya isa da Allah ki kama yaron nan bayan ke bayan an yi bismillah ko shi mai alwala ya yi bismillah na hudu summa yaghsilu yadayhi sai ya wanke hannayensa guda biyu ko ta wanke hannayenta guda biyu qabla idkhalihima fil ina'i kamin sanya hannayen cikin wannan kwano na arwalla da an ce ta aje gehen dama kenan karkatawa za ta yi haka sai ta ɗan karkato shi ta zuba ta wanke tafuna hannayenta ta sake karkatawa biniyatin kuma tare da niyya biniyatis sunna sai ta yi niyyar sunnancin wanke tafunan hannaye salasan kuma za ta wanke su har sau uku wannan shine abu na hudu ba wai kawai da ta yi bismillah sai ta tsumbala hannaye ciki ba a'a yana yiwa hannayen ba su da tsafta to shi yasa shari'a ta ce ta dan karkata sai ta zuba ga hannu ta wanke sai ta kudurta niyya don wannan wankin sunna ne ta kudurta cewa zan yi sunna ta wanke tafan hannaye na guda biyu ta sake karkatawa har sau uku idan ta yi wannan sai abu na biyar sun ma yi madmidu fahu sai ya kurkura bakinsa to ya ake kurkura kurkura shine yanzu tun da ta wanke hannaye to sai ta sa hannunta na dama sai ta ɗebi ruwa sai ta zuba ga baki sai ta motsar da ruwan cikin bakinta ta motsar da su sai ta tussuwa an gane kazalika shi ma haka na hassa uku wanda shi ake ake nufi da kurkurar baki duk da wasu na cewa kuskura ba kuskura ake cewa ba kurkura eh kuskura an kuskure kenan ba ai ba to kurkura sannan ba a sa yatsa in ana kurkurar baki eh kazanta ne kuma ba shi ake kira kurkurar baki kawai ki sa ruwa ga baki ki motsar da su ki tsuwa wannan shine al-madmadatu eh amma kina sa ruwa kina sa yatsa ke zan kazama ko kina wanke kazanta kuma wani abu na koma cikin baki cikin ciki ya ga babu tsafta to waya staku amma in ya kurkure baki ko in ta kurkure bakinta ta samu ko ya samu ya yi asawaki bayan wannan kurkurar sau uku to yanzu kuma ya halatta ko sunna ne ki yi asawaki in akwai icce eh yawa sai ki dan goge hakoranki bayan ke wancan kurkura sau sai ki dan goge ki dan goggoge hakoranki haka sai ki sake ɗiban ruwa ki kurkure sai ki abu na gaba da za a ambata in kuma ba ki da icce in ko brush gare ki sai ki amfani da shi yana yi in babu suluka to sai ki amfani da wannan yatsa manuni yawa to nan ne za ki sake ɗan gaggoga in ki ɗan gaggoga ki goge sai ki ɗebi ruwa saurara haba sai ki ɗebi ruwa ki kurkure ki tusuwa na abin da ki yi wannan shi ake kira a sawaki kuma kina da zaɓi biyu ko ki yi shi a nan bayan ke gama kurkurar baki kuma kina iya yi ne tun kamin ki fara alwala kina da wannan zaɓi ki zo da iccenki ko brush ɗinki bayan ke yi brush ke gama sannan sai ki fara alwala da ke zo kina kurkura baki sau uku shikenan dama asawaki ke riga ki yi shi tun farkon alwala ina asawaki yana da zaɓi biyu ko mukan iya mu yi shi kamin alwala muna iya mu yi a ba alwala ba ke muna iya mu yi shi idan mun kurkura baki kamar ba ku fahimta karatu summa yastanshiku to bayan yayi ko ta yi kurkurar baki ta yi asawaki sai mi sai ya shaƙa ruwa shi mai alwala abinda ake kira shaƙa ruwa shine ta sake ɗibar ruwa sai ta ja su ga hanci kama ana jan iska haka kama kina shaƙe misali za ki ja su amma ki ja ba da ƙarfi ba ka su je su cutar da ke ko don ki ja da ƙarfi to za su wuce sai su sa ki tari da ashishawa da makamantansu a'a za ki ja ne iya gwargwado musamman ma in kina azumi an ce ba a so ki shaƙa su da ƙaihi ba da wannan yana iya kare miki azumi to saboda haka za ki ja iya gwargwado yadda ba zai taɓa lafiyanki ba shi ma shaƙawa na hassa uku ki shaƙa a wayastan firu in ki shaƙa shaƙawa farko sai ya fyaci in ya shaƙa sai ya fyaci ko in ki shaƙa sai ki fyaci ruwan da shaƙan da fyacewa ko ne uku uku zaki shi ma kazalika sau uku zaki to shi kuma shaƙa in ki shaƙa sai ki fyaci ke shaƙa sai ki shaci game da kike fyatan majina to daga nan bayan shaƙawa da fyacewa sun mai silu waje hahu kullahu sai mai alwallah ya wanke fuska te gaba ɗaya gaba ɗayan fuska biniyati fardil wudu'i to kun san cikin farilla alwallah akwai niyya ko to wannan niyya malamai sun kasu kashi biyu wasu sun ce tun farkon alwallah za ki yi niyya wasu kuma sun ce sai ke zo nan wurin wankin fuska idan za ki wanki fuska to nan ne za ki ƙudurta wajabcin arwallah domin duk abin da ki yi baya babu farilla ciki dukkaninsu daga sunna sai musahabi yanzu ne za ki farawa da farilla ita ce mi wankin fuska to haka wasu malamai sun kace wasu kuma sun ce a tun farko innamal a'malu bin niyyat tun farko tun lokacin da ki zauna ba a ambaci zama ba to tun nan ki kudurta zan yi niyya zan yi alwala da ke kudurta wannan niyya ya wadatar kuma wannan yafi amma su malamai na malikiya da dama sun kawo cewa sai an zo wankin fuska sannan za a kudurta niyya alwala to in ke riga ke yi ta farkon alwala ba sai ke sake maimaita ta nan ba kun gane bambanci in kuma ba ki ɗauko ta batun harkon arwalla to idan ki zo wankin fuska to dole sai ke yi ta don in ba ki wannan niyya ba babu arwalla sai mu kula da wannan to zai muna bayanin menene fuska ita fuskan nan mali ya ce min manabiti sha'arin ra'asi tana farawa ne daga matsirar gashin kai shine daga nan kuna gani ko? daga nan min manabiti sha'arin ra'as ya danganta kowa da yanayin gashi ne ko mace ko namiji eh daga nan farko farkon matsarar gashin kai nan kenan to daga nan fuska ta fara kenan nan ne nan ne farkon fuska mala yace ila akhiriz zaqani har zuwa ƙarshen haɓa gemi ta ƙasa wannan eh ba akwai wani ƙashi nan ba na gemi duk da kuma ta ba ku da gashin gemi eh to har zuwa nan ƙashi ka aikowa na da shi ba wasu ba gashi dai kan mata ba su da shi Eh, duk da an ce wasu ƙasashe wasu mata na da gashin gemi ko na akwai su amma dai suna aski ko Mm, to halitta ne to wannan dai shine ƙarshe nan ne farko eh? nan na a farko na yana yana so yi muna bayanin tsawon fuska to daga nan nan zuwa nan eh zuwa ƙarshen shi an gane banda ƙasa ne banda nan a iya nan da ke kawo ƙarshe da ke jayo haka ki yi haka to ke kawo ƙarshen fuska kenan in ki ɗauko wanki tun daga nan to za ki gangaro sai mi sai nan hmm? to sai faɗi wa min al'uzuni ila al'uzuni faɗinta kuma daga nan wannan kunne na dama zuwa nan haka shine faɗin fuska kenan duk abin da ke da alaƙa da nan zuwa nan da nan zuwa nan duk abin da ke cikin wa'anga abubuwa sai ke wanke su to su ne zai muna bayani akwai idanu akwai gora hanci akwai saman labba da makamantansu yanzu mun ji tsawon fuska mun ji kenan kunne bai cikin fuska bai ciki eh to sai a kula da wannan amma gemi ga masu gemi in mijinki ne kiga yana arwalla to kina yi masa gyara geme shi yana cikin fuska eh sashi ake yi duk wanda adda geme in ya zo wankin fuska to sai ya sa geme shi yasa ma aka ce wata khalilul lihiya shine sai ya tsatsefe shi an gani amma ya zo haka ɗaya shi wanke ita ya ɗaya ta ta to bai yi arwalla ba dole sai ya eh kuma koda yana da tsawo koda ya kai tsawo to sai ya jayo ya shashaho shi har ƙarshe ne kun ga addini ba ra'ayi na ba ko duk abin da ke da alaka duk abin da ya shigo nan to cikin fuska yake daga nan an gani duk abin da bai wuce nan ba to fuska ne duk abin da bai wuce nan ba fuska ne duk abin da bai wuce nan ba fuska ne kenan da wa'yanga da wa'yanga da wa'yanga da nan duk wani gashi da zai hito a nan duk saman abin nan ba saman fuska ba nan kuma to duk fuska ne kenan in mutum na da saje to ki ce mai ya tabbatar da ya wanke saje ne saje na cikin gashin baki duk yana ciki gemi duk yana ciki ina muku bayani ne saboda masu maza wa'anda kila ba su kai makaranta ba ko ana samun ire-iren su don yanzu mata ke karatu yanzu wanda bai san wannan bayani ba game da fuska kawai cikin maza suna da yawa to Allah ya taimaka to daga nan zai yi bayani kuma wasu wurare masu matsala cikin fuska eh sai mu ji su mala ya ce yumirru ya daihi ya dinga shuɗar da hannayensa guda biyu kenan ba da hannu guda ake wankin fuska ba hannu biyu eh kun samu wani ilimi ko? eh hannu biyu kun gani ko? to shi ne malam ya ce ku saurara ku saurara da Allah yomirru ya daihi sai ya gangaro da hannayensa biyu ba hannu guda ba ku saurara don Allah yumirru yadaihi yana shuɗar da hannayensa guda biyu ala bisa magara duk wani abu da ya ɓoye min zahiri a jifani saman marufin idanunsa wannan ita ake kira jafana wannan fatar da ta rufe wannan kololon ita ake kira jafana jaf ganin rubuce eh min zahiri ajfani ajfani jam'i ne mufradi sai a ce jafanatun an gane kun sa akwai rami nan ko babu waɗanga 'yan ramin ba wai yanki zo wanke buɗe idda a ba shi ake ne ruhewa zaki yankin ruhe duk wannan rahin nan sama to wannan ɗan ramin ki kula da shi sai ke shigar da yatsun ciki ke wanke duk wani abu da ya ɓoye saman marufin idanu sannan wa ma tahta marini da abin da a ƙarƙashin a fatan nan ta gora hancinsa wannan fatan wannan ɗan girtsin gashi wanda ya raba tsakanin kusayen hanci ga yanar tsakiya in ki taba kina ji ne shi ake kira marinu eh to in ki zo sama ne kun gani saman shi nan sai ke wanki eh cikin wanki fuska ai ai da cikin fuska muke ba mu hita ba to a saurara a saurara saboda haka wannan abin da a ƙasa domin hancin wasu zaki ga yayo ƙasa ya yi tsini ko to in ya yi tsini wannan za ta shige can loko sai ta ɗanyi kusuwa saboda hancin yayo haka musamman irin masu dogon hancin to shi yasa yake zo sai ke shigar da ba cikin kusa ya hanci ba a'a sama garai haka in gani haka sai ke wanke shi duk ki wanke fuska in baki wanke wanga wuri ba baki a rolla ba kuma ko ke sallah Allah bai su to wannan ke sannan ana kiranta da alwataratu eh kun dai gane wannan dan girtsin ko shina nan bai da ƙarfi shi ba ƙashi ba shi ba tsoka ba eh ya raba tsakanin kusuwa hanci guda biyu da waga kusuwa da waga shi kuma ga tsakiya to in kin zuwa ruwan ki tabbatar da ke wanke shi an fahimci wannan yawwa sannan da nan akwai wasu hancin su shi kuma ya dame haka to in sun zo sai sun tallabo shi haka sun shigar da yatsa kun gani yawwa haka dan hancin wasu dame yake haka ko ba haka bane ya dan dame to sai su tallabo shi sai su wanke ƙasa ne eh haka duk fuskata eh ana fahimta sosai ko ta ba gama da fuska ba hawayo wa zahiri shafataihi da saman labba waɗanga nan waɗanga su ma za ki ga wani leɓo ne ya naɗe haka kama an naɗe tabarma to shi ma sama sai ya abin nan an gane sannan nan za ki gana akwai rami nan ko yauwa saboda wanga ya karyo haka za ki ga wasu leɓinsu haka yake to in sun zo sai sun tallabo shi sun ciro shi sama sun goge ƙasa ne haka haka ana fahimta yawwa to akwai waɗanda a tsofaffi su kuma cikin abin da bai ambata ba nan saman goshi za ki ga wasu fata su ta nan naɗi ta yi kuyoyi ko to in sun zo sai sun murza eh wankewa haka ɗaya bai isa saboda fatar ta naɗi a'a sai sun murza sun yi haka sun murza goshi ana fahimta yawwa kuma ƙananan shekaru gare ki goshin ki lahi alawai ki babu komai amma dai duk wadda fata ta tannaɗi to sai ta kula da wannan wa ya gasilu wajhahu haka za salasan kuma yadda ki ji mun yi miki bayani haka mai arwalla zai wanke fuska ta har sau uku to shi yasa in kin ji an ce wasu ba su yi arwalla ba kake yi mamaki to yanzu mun gama da fuska mun ji yadda ake wanke fuska ko kuma tun daga nan zaki fara nan zaki fara wankowa tun daga wankin farko mun ci da hannu biyu ake yi ki yi ta murzawa hmm? haka hmm? yawwa haka ki sake ɗiban ruwa kuma ki sake yin haka ne ki sake ɗiba har sau uku tom to sai hannaye za mu ji su kuma ya ake musu summa yaghsilu yadahu al-yumna sai shi mai alwala ya wanke hannunsa na dama ilal mirfaki zuwa murfaki gwiwa wanda shi ake kira mirfak gashi nan wanga in ki taba za ki ji akwai kashi nan ko da shi ake kira mirfaku da larabci kenan daga nan za ki fara nan saman yatsu an gane daga nan za ki fara sai ki fara wanke ciki yau haka sannan ki juya baya wanga duk wasu zaki ga wasu nan fata su ta goge ta koma kamar gwiwar doki to duk sai sun cuɗanya saboda fatar ta yi ƙarfi yawa kuma a tabbatar da waɗannan kolallan sun shigo cikin wanki da wannan ƙashi na baya da wannan da wannan amma dai shi wanga shi ake kira mai rufaku in ki taɓa za ki ji kowa na da shi ƙashin gwiwa hannu to sai malam ya ce wa yukhallilu asabi'aha kuma yatsu sai a tsatsefe su ta baya ba ta ciki ba eh ta baya zaki tsatsefe su an gani shine nan ramun nan domin wancan wanki da ki na farko ba hafarilla bane in ki sake dawowa kuma sai ki sake wanke har da tafin kake dogara ga wancan wanki na farko da ki fara yi wanda an ga ce kamin ki sa hannu cikin kwano a ruwa a a wanga wanki ne na farilla eh Allah ya ce a wanki tun daga farkon hannu har zuwa ƙarshen gwiwa saboda haka in ki zo tun daga nan in ki ɗauko eh yawwa saboda haka daga nan za ki fara sai ki juya ki wanki ki sake komawa sai ki tsatsefe daga ƙarshe shi ma sau uku hannun dama shi ma na hagu sau uku sun maliyu saura ka zalika ke gani shi ma hannun hagu sau uku za ki mai kamar yadda kewa na dama to mun gama da hannuwa duk da wasu sun ce a ɗan kula da irin fatar nan wurin ga don wasu irin wayan da kawai za ki ga nan ɗinsu ya yi ƙarhi sosai to sai sun cuɗanya wurin nauha sosai saboda ruwa ya samu ko kuma wadda ta shekarunta sun yi yawa fatarta ta yi ƙarhi in ta zuba ruwa ruwa ba kai tsaye ke shiga cikin fata ba to in ta zo sai ta cuɗanya haka wannan shine alwala ta ta sunna kuma haka malamai suka yi bayani to Allah ya sauwaka uku aka yi shi ya fi mm ai duk abin da an ka fara ke ga kowane uku an ka ce to a saurara za mu yi magana akan ɗaya ko so biyu amma dai komi uku uku ne zaki to sai shafan kai ko wannan da zai ya mana bayanin fuska to yanzu ya mana bayanin menene kai to sai ce sun mayamsahu ra'asahu sai ya shafi kansa shi mai alwala in namiji na tunda dama ya gaya mana ƙarshen kai ɗazu shi ne farkon kai daga nan ƙarshen gashi nan to daga nan sai ya yi haka an gani wannan namiji kenan ku mata za a yi bayani yadda za ku yi sai ya yi haka da hannu biyu zai ba a sha haka da hannu guda a haka zai sai ya yi haka sai ya kawo ƙarshen gashi da ya kai ƙarshen gashi ya tsaya kan shiga cikin waya amma in gashin kuma ya tahi kuma sai ya ta tahiya kamar irin larabawan nan ko masu dogayen gashin ne to duk sai sun dinga jayo gashin irin wayanda zake gashin su hannun hik to in sun zo shafan kai sai sun jayo gashin nan ha duk sun duk sai sun shahe shi duk cikin kai na eh akwai wanda zake ga gashi ne ya kawo ni namiji eh to in in ya zo shafa to sai ya shashaho ya shashaho ya shashaho ya sake jayo gashin nan ya shahe shi in ya shahe baya ne kuma ya cira ya sama kuma ya shahe ƙasa ne sannan ya sake dawowa kuma eh to watan sahul mar'atu to ita mace da yake ita tana da bambanci da namiji ko musamman munan baƙaƙe watan sahul mar'atu mace za ta shafi kanta ala da lalaiha akan gashinta da ya zubo akwai da zake gashinta ya zubo haka ko wata ma ya zubo nan akwai wadda zake gashinta ma ya ruhe goshi wata gashinta ya ruhe wuya to duk sai ta shahe shi sai ta shahe sama ne kuma ta shahe ƙasa ne so da haka in gashinki ya ɗan zubo haka to sai ke shaho baya ne sannan in zaki koma kuma ki tallaba ƙasa ne ko da ke kitso sai ki shafi ƙarƙashinsa shi yasa ya ce za ta shafi dalal dalalul mar'a shine gashin da ya zubo ƙasa irin masu yawan gashi nan muna da su ko eh mafi yawancin matan mu nan ba su da gashi sosai duk da kasu ce an raina su amma dai can larabawa da mun ga zaki ga wasu gashin su yayi yawa sosai eh wata gashin ta hannun wata gashin ta har ya zubo ne ya ruhe kunni na nan ga to wannan wanda ke zubowa ƙasa kamar an sake labule to shi ake kira dalalul mar'a to in ta zo har da shi sai ta shafa in tana da shi zuwa ke tunda za a je kuma za a dawo to in za ta je sama ne za ta yi ta shafa ta yi ta shafa ta yi ta shafa an gane wala tamsahu ala ha'ilin kuma yan akwai wani kyalle da ta rufe kanta kamar dan kwali ko niqabi ko hijabi to ba ta shafa sama gare sai ta cire ke kenan sai ki kwabe dan kwalin ki ko ko hijabi da aka rufe kai ko ko niqabi sai a yi shafa sama ko ana ganiya allahumma malamai sun ce sai in mace za ta yi tana arwalla ne tsakanin mazaje waɗanda ba muharramanta ba ko ba mijinta ba to wannan saboda uzuri tana iya shafa saman dan kwali saboda gashin mace al'aura ne hmm? to in ta ce sai ta bani dan kwali mai yiwa wani ajanabi ya ga gashinta to sai malamai suka ce ta yi shafa kawai in ya zan babu inda za ta je ta laɓe da ya arwalla kowa bai ganta ba dole sai cikin maza to ba sai ta cire dan kwali ba amma yan cikin gidanta ne ko gaban mijinta ne ko gaban muharramanta ne to wannan dole sai ta cire dan kwali sai ta cire hijabi eh ta yi abin nan wa tudkhilu yadaiha kuma za ta shigar da hannayenta min tahti iqasu sha'riha karkashin wato a gaban nan kitson gashin kanta an gane ko yawwa kamar abin da ake kira iqasu kun san irin su masu yawan gashin ne in sun kai tsoraye haka to can baya sai su kame tsorayen kuma su sa wani abu sai su daure eh to yan an ka zo har da wurin nan da an ka daure sai an shafi ƙasa ne wa eh shi ake kira iqasu bayan mace ta yi tsoraye ta gama sai ta tara kanun tsorayen kuma sai ta ɗaure dole sai an ɗebe shi an shafi ƙasa eh sai an shafi ƙasa me? dole za ki bayan shi in ba gashin in ba gashin in kuma da gashin kanki ne ki ɗaure ya wadatar in ki zo sai ki shafi ƙasa ne kawai ya isa in kuma abin da kissa in ya zan in ya taɓe ruwa ruwan na kai ga gashi to in ki shafe sama ne ya isa amma in ya zan ko ke shafe shi ruwa ba zai kai ga gashi ba to sai ke walwale shi yawwa eh tunda ya an samu kyalle an ɗaure ke ga shafa kyalle kawai bai kai ga gashi ko to sai ke cire wannan kyallen ke shafi gashin sannan ki sake mai da kyalle ki ɗaura abin su can da larabawa gashin wa gashin suke sawa ko ya giya haka ya giya ta takaɗa sai su ɗaure tsorayen su can da larabawa haka suke amma mu yanzu galibi matanmu ba su da wannan gashi sosai galibi wadda ke da bukata ga wannan wadda gashinta ya wuce iyaka kila har ya gangara haka to gudun kai ya dinga mata yawo ko yawa amma wata iya gashinta iya ƙiyar kai nan nan tsorayen ka tsayawa eh to ke ga ita ba ta da bukata game da wanga abin da aka ambata don ita ba ta da iqasu to wannan ana nufin fi ruju'i yadaiha lokacin da za ta dawo da hannayenta fil masfi kenan bayan ta shahi sama ne to in za ta dawo kuma har ƙasa ne kuma za ta tallabo shi kuma ta shahi ƙasan tsorayen an gane yawwa in ko bata daure shi ba tsorayen sake suke to kowane tsoro in ta shaho ta shaho sai ta kai ƙarshe in za ta dawo ta tallaba tsorayen kuma yawwa ta shaho ƙasarsu sannan ta sake dawowa ta yi haka an gane yawwa kamar tsorayen su ne haka to sai ta shigar da hannunta sai ta shahi tsorayen ta sake dawowa amma wala tanqudu dafaraha ba sai ta walwale kitso ba Eh, idan ta yi kitso to ba a cewa in ta zo shafa sai ta warware ba sai ta warware ba amma dai sai ta shafi kansa da gurabunsa da sauransu addafaru kila yanzu an daina yin iri ne ko ina irin em, irin tsorayen nan da aka yi manya guda uku haka ko biyu ana yin sa har yanzu yanzu an waye ko za ki ga an yi su manya-manya haka da da muna yara ina ganin da cijawa na yi da Allah ya kyauta to shi ake kira addafar yanzu kan mata sun waye ko yan ƙanana-ƙanana ake yi sun mayamsahu uzunai to yanzu mun gama shafan kai sai mi sai kunnuwa sai ya shafi kunnuwansa zahirahuma wannan ra'un fataha gare ta wannan kasara kuskure ne zahirahuma ya shafi bayan kunnuwa ba nan a baya ba nan ko hmm? to sai ya shafi bayan su wa batina kuma ita ma wannan nunin fataha gare ta sai a gyara wannan kasara kuskure ce wa ba eh eh sai ke kina iya hakan in in hannun na da sanyi sai ki shafa kawai in kuma ya bushe sai ke sake taɓa ruwa eh in ya zangashin duk ya tsoce ruwan saboda yawa ko sun maye ga rijilai sai ya wanke hannayensa guda biyu ma'alka abai ne tare da idanun sawu to saboda haka um, can da muka yi tun da ku mata ne akwai gashi uh, in kissa roba in ya zan roban nan ko ke shafi samanta bai kai ga gashi to ba za ki shafa sama gare ta ba sai ke walwale ta an gane haka in kuma zare na kissa to shi ma in ya zan in ki shafe shi sanyinsa ba zai kai ga gashi ba to shi ma sai ke walwale kun gani yawa shi yasa ya ce can wala tamsahu ala ha'ilin duk abin da ya zamo shamaki ga gashinki to in kin zo shafan kai ba za ki shafa sama gare shi ba kun fahimci zare ne wane ne wane ne roba ce wata hula ce kissa ko mene ne to sai a yi hattara an fahimta musamman 'yan mata budare su da ke suka damu da wannan ko? ko sun bar sa robobi yanzu to a haɗa musu in za su yi alwallah su suna walwalewa to a haɗa musu ba sallata su kai ba kun gani wala tamsahu ala ha'ilin duk abin da ya zamo shamaki ya zamo katanga tsakanin gashin kanki da shafan da zaki to ba zaki shafa a kansa ba kyalle ne zare ne roba ce ko menene allahumma sai dai in ya zan an taɓe shi zai ji sanyi kuma sanyi zai kai ga kai to babu ko wannan kuma yana da waya to kenan yan mata su gyara to gaga sai a kula duk yarinya da ta zan to a saurara duk yarinya da ta zan ta zamo ta balaga ta isa aure to ita ta yi hattara game da sa irin wayannan abubuwa eh amma yara ƙanana irin wannan ba kuma ko kuma in tana cikin al'ada za ta iya abinta tunda ba sallah aka yi in ta zo wanka sai ta yi mi yawa kuma ko wanka da za a yi kamar yadda za mu ji duk wayanga abubuwa sai an walwale su in mun shiga babin wanka za ku ji saboda haka sai mun tashi sai mun gyara ibada in kin mutu kina irin wannan arwalla ba ba ki arwalla ba ha kuma mun ji sharaɗin sallah sai da alwala kuma ɗigo guda ko da kan akai hani in bai samu ruwa ba cikin gaban da aka ce a wanki alwala ba ta yi ba lum'a ke to sun mai gasilu rijilaihi ma alka'abain sai ya wanke ƙawahunsa tare da idanun sawu wayannan ƙolallai na baya su ake kira idan sau mun san su ko to hadda su a wanke wa ma la yakadu yadkhiluhu al-ma'u kuma bi sur'atin duk abin da ruwa bai shigansa da sauri to shi ma a wanke shi min jasawatin kamar bushewa kun san irin masu zama kawai zaki kawahun su sun yi mi sun bubushe ko a ba haso ba sun bushe sun yi ƙarhi eh za a yi magana kan faso ana magana irin wayan da kawahunsu ba su da taushi in ki taba za ki ji kamar ki taba katako akwai mazajen da a hakan in ki je kawai irin mazaje har da mata asha to a saurara mai iso a saura kaɗan to irin wayannan ƙawahun zuba ruwa ba ba su shiga cikin fatan kai tsaye dole sai an murza eh san kina wankin zane mai ƙarfi aike ga lallabe sai ke mi to haka su ma irin wayannan ƙawahu waɗanda fata su ta bushe da sun zo wanka ba gogiya suka yi ba su sa sabulu sannan ana shiga daji ga ƙura ga laka duk fata ta riga ta abin nan to shi ake kira jasawa wanda in ki taba za ki ji kamar ki taba ici to irin wannan ruwa bai shigan fata kai tsaye in an zo dole sai an wanke da ƙarfi aushi ƙuƙin ko haso tsatsagewa wasu za ki ga ƙafarsu ta tsatsage ko irin mata a ƙauye ko hannun birni ana samu to in kina da faso ku saurara mu ji in kina da faso ha ya ɓare to hadda can cikin nan sai ke wanki in hadda can ciki sai ke wanki don duk cikin kafa ne eh ko yana jini ko yana jini ai wanki jina ai magani na eh sai ai bai magana ko da yana jini dole sai ke saruwa ciki ke wanki in ki wanki sama ne can tsaguwan nan bakin nan baki wanke shi ba to kafa bata wanko ba shi yasa bari ki ji falyubalik bil arki kuma ya kai matuƙa wajen goge tsatsaguwan nan da fatan nan mai ƙarfi ya kai matuƙa bil arki wajen guga kinan ko da hasuna sai ke gugai in yana ciwo ki goga gwargwadon yadda baki jin ciwo ko da a hankali a hankali ne amma dai sai an wanke shi tun da ke kin bari kafa ki ta yi hasu ba ce an kai ki dinga guga kafa ba kuma ko ana gyara to tun da azaliya ta ke kaddara ta sama sai ki dogara ga Allah ki nemi magani akwai maganin faso ko to to ba sai a nemi maganin faso ba ma asabbil mai kuma ita kafa da duk sauran gaban nan da aka, aka ambata an fi da sun kamar hannu da ƙawahu su da ake wankewa to ana an fi da sun ana wankewa ana zubarwa hmm? yawa hannaye da abin nan amma sauran gaɓai waɗanda ake wankewa da hannu biyu to su tare ake yi sau da haka in ki zo wankin ƙafa kina zuba ruwa da hannun dama kina gogawa da hannun hagu ko kina zuba da hannun hagu kina goga da hannun dama duk wanda ya yi miki sauki ana yin su tare tare da zubawa tare da cuɗan yawa to haka zaki wa kafar hagu waya kulu ba'da tamami sai ya faɗa bayan cika alwala addu'ar da ake yi an gama alwala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kaɗai ke bai da abokin tarayya kuma yana shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon sa ne ko su ruwayoyi Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni mutatahhirina to kina iya karawa da wayannan addu'o'i shikenan yanzu ke gama arwallah sai magana sallah eh tunan za mu tsaya wani sati in mun zo ita arwallon nan tana iya samun matsala tana iya walwalewa ko yana yiwuwa kamin ki je ki sallah ta walwale to wani sati in mun zo za mu yi bayani kan abubuwan da ke walwala arwallon sannan mu shiga bayanin wanka wankan janaba wankan jinin al'ada wankan jinin haihuwa sannan taimama eh insha Allah sannan ayi bayani akan hukunci hukuncin jinin al'ada jinin haihuwa duk za a yi bayani insha Allah Allah ta'ala ya taimaka nan za mu dakata saboda mun ci lokaci da yawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته